الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما لن يتي والرب تعالى يحب أسماءه وصفاته الله أبنجي ينا سنسونا ينسى ينا سنسفو فنسى ويحب مقتضى صفاته وظهور آثارها في العبد Allah yana son abin da sifofinsa suke hukuntawa yana son alamomin da suke bayyana na sifofinsa akan bayinsa fa innahu jamilun yuhibbul jamal Allah mai kyau ne kuma yana son abu mai kyau Allah jamilun ne kuma yuhibbul jamal Allah mai kyau ne sannan kuma yana son duk wani abu mai kyau lokacin da wani sahabi ya tambaye annabi sallallahu alaihi wasallam bayan ya ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda duk yake da girman kai a tare da shi gwargwadon ƙwayar zarra ba zai shiga aljanna ba sai ce ya rasulullah ɗayan mai yana so ya ga ya sanya riga mai kyau ya sanya takalmi mai kyau wannan ma yana daga cikin girman kai wato ɗayan mai yana so ya ga ya yi kwalliya yana ba mutane sha'awa shi wani girman kai ne annabi ya ce a wani ba girman kai ba ne inna Allah jamilu ne hibbul jamal Allah kyakkyawa ne yana son abu mai kyau haka suka kai shiga mai kyau ka sa riga mai kyau ka sa hula mai kyau ka sa takalmi mai kyau ka hau mota mai kyau ka yi gida mai kyau duk wani abin ba wani abin kushewa ba ne qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi wat tayyibati min ar-rizq wa ya haramtawa bayansa kayan ado da ya ainihin saukarwa bayansa ya halattawa bayansa da daɗaɗan abubuwa waye haramta wannan babu wanda ya haramta ubangiji ya halatta saboda ka halal ne to shine sai Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yace inna Allaha jamilun yuhibbul jamal al-kibru batru al-haqqi wa ghamtu an-nas sai ya masa bayanin mai ake nufi da girman kai shi ne take gaskiya take gaskiya da wulaƙanta mutane wanda shi ne girman kai saboda haka mutum ya fi kowa datti ya fi kowa ƙazanta in ya zanto za a gaya masa gaskiya ya take dole mai girman kai ne ba wai kwalliya ce girman kai ba a gaya maka gaskiya ka fahimci gaskiya ka gane amma ka sa kafa ka take ka yi watsi da ita ka ci gaba da abin da kake yi wannan shine girman kai sannan ka rika daina mutane kai kowa a gurin ka bai isa ba zaka ga mutane ka wuce ba ba sallama za a maka sallama ka kyansawa za a yi maka magana ka ansa kasa kasa ciki ciki wai kai kai kai babba ne ba kai magana yadda kowa yake yi ba kana ta mammatsi murya da sauransu to wannan shine girman kai shine girman kai nabi ya gaya masa menene girman kai afuwan yuhibbu ahlal afwi Allah yana son Allah mai afuwa ne yana son masu afuwa Allah mai afuwa ne afuwa shine ka yafe ma mutum tare da cewa kana da ikon zaka dau mataki zaka iya daukan mataki kana da damar ka iya daukan mataki in ɗauri ne kana da maka sa ɗaura mutum in duka ne kana da maka sa addake shi amma kuma sai ka ce ka yafe masa ita ce afuwa al'afuwa inda makdara za ka iya ramuwar ka yafe ba abin da ya fi ƙarfinka ba abin da ya fi ƙarfinka ne ko ka ce ka yafe ko ba ka ce ka yafe ba dama ba da ka iya duk da cewa shi ɗin ma in ka yafen kana da lada ya fi ƙarfinka kuma ka yafe amma ba wai ka buga ka kaga ba yadda za ka yi kace ka yafe ba sai ka laluba kaga babu babu yadda za ka ce to ka yafe a ba irin shi ba to wannan shi to wannan ita ce afuwa to Allah ya fi kowa afuwa saboda shi ne mai iko akan kowa ala kulli shay'in qadir kana Allah wa kana Allah afuwan qadira Allah mai afuwa ne kuma mai iko ne yana da ikon ya kama kowaye shi amma kuma yakan yafi ya kyale to yana son masu yin afuwa shi yasa lokacin da na Aisha ta tambaye Annabi sallallahu alaihi wasallam in ta dace da Lailatul Qadr wace addu'a za ta yi Nabi ya ce ki ce Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni Allahumma innaka afuwun Allah kai mai afuwa ne tuhibbul afwa kuma kana son afuwa don haka kai mun afuwa haka Allah yana son afuwa yana son masu afuwa sune wal afina anin nas karimun yuhibbu ahlal karam Allah karim ne mai karamci ne Allah mai karamci ne karamci shi ne Allah ya baka ya kara maka Allah baya wa kowa ruwa bai baya ruwar abin da yake hannunsa abin da yake taskarsa kullun cikin sakin sa yake tunda ya halicci sammai da ƙasa Allah yake sakin alherinsa a bayan ƙasa amma babu abin da ya rabu daga cikin alherinsa daga cikin taksarsa saha'ul laili wan nahar yana sakin alherinsa dare da rana babu wani wanda yake da irin wannan kyauta kamar ta ubangiji karamci irin na ubangiji Allah ya ce qul law antum tamlikuna khaza'ina rahmati rabbi idan la amsaktum khashyata al-infaq wa kana al-insanu qatura Allah ce da ku ne kuke da mallakin taskokin Allah a hannunku take kuke da iko da su kamar da kowace ƙasa take da iko da central bank nata sai ta sako a samu in ta rike a rasa to da a ce taskokin Allah ma ruwan sama dinnan da aka yi yanzu iskan nan da muke shaka da waye da waye da ce duk a hannun dan adam suke to da la'amsaktum khashiyatal infaq sai kun ce ai ai tsimi tsimi da da tanadi wata rana sai a riki ko wasu su wawashe in sun wawashe kuma zai su boye sai ki fito da shi amma abin a hannun Allah yake sauraka Allah bai barwar taskokinsa a hannun kowa ba shi yake rabawa dare da rana to haka nan yana son masu karamci yana son masu karamci alimun yuhibbu ahlal ilmi Allah masani ne kuma yana son masu ilimi yarfa'u Allahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat إنما يخشى الله من عباده العلماء قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون وبنجي سبحانه وتعالى هنا في في تماثيل من yana kusanto da shi zuwa gare shi saboda siffantuwa da suka yi da sifar ilimi a nan ana nufin ilimin da zai kusantar da kai ga Allah ya ƙara maka sanin Allah da san sanin Allah da sansa sanin ma'aiki da sansa shi yake nufi da ilimi ba wai ka iya ƙere-ƙere ba ana maganar ka san wane ne Allah ma'rifatullah ومعرفة دينه ومعرفة نبيه علم الآخرة علم اللاهرة علم da zaka nemi lahira da shi duk da kaji Allah yana yaban ilimi to wannan ilimin ake yabo ba ilimin duniya ba wannan ilimin duniya yana nan tare da kafirai ma sun ma fi kowa sanin wannan Allah ce alamuna zahiran min alhayatid dunya wa ma 'anil akhirati hum ghafilun zahirin rayuwar duniya sun santa Allah ya tabbatar musu da wannan ilimin to ba wani ilimi yake yabo ba kada ka rudu duk ilimin da Allah zai baka na duniya in baka san ilimin lahira ba neman lahira ba to a gurin Allah jahili kake kakka daukan ka cikin masu ilimi in ana zancen masu ilimi a addinance ila a duniyance ka zama wani kwararre a babinka a gayyace ka ƙasa da ƙasa kana lakcoci kana ba da kwasa-kwasai da training iri-iri duk za ka iya samun wannan amma fa a gurin Allah in baka san shi baka yi jahili kakka raba ɗaya biyu in dai baka san Allah ba in ka san Allah kana da ilimin lahira kuma ka samu na duniyar to ya zama nurun ala nur sai maka sai ilimin duniyar ya ƙara maka ma jagorancin ka ƙara tsoron Allah amma dai in baka san addini ba to duk wani ilimin da zaka sani kafirai suna nan sun ninninka ka a sanin wannan ilimin kuma ba tsina na musu komai a gurin Allah ba bai tsina na musu komai a gurin Allah ba witrun yuhibbul witr Allah witr ne shi ɗaya ne kwara ɗaya ne tak qul huwallahu ahad Allahu samad al-ahad shine daya wanda yake al-mutafarridu bi sifatihi wa asma'ihi wa af'alihi shine wanda ya kadaita da sifofinsa da sunayensa da ayyukansa ba shi da wani shariki a cikin cikin sunayensa wa huwa al-wahid al-qahhar to haka wala witr ne to yana son witr abinda yake wutiri kamar da ya rantsuwa da shi wa shafi'i wal watr shi inna allaha witrun yuhibbul witra qawiyyun ubangiji mai karfi ne karfa ne babu wanda ya kai karfin sa ya kai na ubangiji subhanahu wataala duk wani mai karfi a gurin Allah ba ya da karfi mai rauni ne والمؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف فهكذا المؤمن إليك قرفة تيافي سويوا أولن الله سمد مؤمن إليك ميلوني وانا شما مغانا النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم يشيء المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير momini wanda yake mai ƙarfi ƙarfan momini a habbu khairun shi ya fi alkhairi wa a habbu shi ya fi soyuwa ilallah a wurin Allah minal mu'mini daif sama da momini mai rauni wa fi kullin khair kowannensu yana tattare da alheri matukar dai mutum ya sifantu da sifar imani to koda yana da rauni yana tare da alkhairi imani alkhairi ne ko mun kankanta sa ko mun kankantarsa alkhairi ne tare da bawa to amma muminin da yake mai ƙarfi a nan ya kunshi ƙarfi na imani da zanto a imaninsa mai ƙarfi ne baya ta baba akan wani sha'ani na ubangiji subhanahu wata'ala yana da yaqini yana da yaqini da tabbaci akan komai wa bil akhirati hum yuqinun da Allah yake cewa yana da wannan yaqinin yana da ƙarfi a ibadarsa baya wasa da ibadarsa baya sako-sako da ita ibadarsa tana da ƙarfi yana da ƙarfi a iliminsa yana da ƙarfi a ainihin yadda yake tunkarar al'amura na rayuwarsa baya da son jiki baya da kasala baya da ragwantaka to wannan ahabbu ilallah ya fi muminin da yake da rauni ko dai ta fuskar aƙidarsa tana da rauni ko ta fuskar ibadarsa yana da rauni ko ta fuskar iliminsa ko ta fuskar rayuwarsa ta yau da gobe al'amuransa ba ya tsayawa ya jajirce akan al'amuransa da ya ɗan karo da wani abu shi kenan sai ya kafa zabin gwiwarsa ta yi sanyi ta sage sai ya fasa ba zai tankari abubuwa tare da tawakkali ba saburun yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri Allahu yuhibbu sabirin Allah yana son masu haƙuri dan shi ma mai haƙuri ne muhsinun yuhibbul muhsinin Allah mai kyautatawa ne yana son kuma masu kyautatawa shakurun yuhibbu shakirin Allah mai yawan godiya ne kuma yana son masu godiya fa idza kana subhanahu yuhibbul muttasifina bi athari sifatihi idan ya zanto ubangiji yana son waɗanda suka sifantu da alamomi na sifofinsa fa huwa ma'ahum to yana tare da su bi hasabi nasibihim min hadha min hadha ittisaf min hadha ittisaf gurgudan raban kasan da suka sami suke da shi na wannan wannan sifantuwa wani zaka samu yana da daya daga cikin waɗannan sifofi wani yana da biyu wani yana da uku wani yana da hudu wani yana da yawa daga cikinsu wani yana da kaɗan gwargwadon yadda ka sifantu da irin waɗannan sihofi gwargwadon yadda za ka samu ma'iyar ubangiji subhanahu wa ta'ala tare da kai taimakonsa tare da kai shi ne ya ce fahadihi al-ma'iyyatul khassa wannan ita ce al-ma'iyya khassa ma'iyya ta musamman akwai al-ma'iyyatul amma ma'iyya ta ainihin bai daya wanda kowa da kowa yana tare da duk wani halitta da Allah subhanahu wataala jama yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatun illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina ma kanu wannan ma'iya ce amma ba mutum uku face Allah yana tare da shine na hudun su ba mutum hudu yana tare da na biyar su na biyar yana tare da shine na shidan su sama da haka ko ƙasa da haka face Allah yana tare da su wannan ma'iyya ce amma ita ce ma'iyyatul ilmi Allah yana sane da waɗannan bayan yana ganin su yana yana jin abin da suke faɗa wannan kowane mahaluki a duk inda yake Allah yana tare da shi irin wannan tarayyar yana ganinsa yana jinsa yana sane da shi wannan babu bambanci tsakanin mumini da kafiri ko mutum da dabba duk Allah yana sane da su yana tare da su ta ce ma'iyya al'amma sannan akwai al-ma'iyya al-khassa Allah ya kasance tare da bawansa da taimakonsa da nasararsa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam da abubakar suka shiga cikin kogo illa tansuruhu faqad nasarahu Allah idza akhrajahu alladhina kafaru thaniya thnayn idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allah ma'ana la tahzan kada kai damu kada kai bakin ciki Allah yana tare da mu anan ba ma'iyya amma yake nufi ma'iyya khassa yana tare da mu da taimakonsa da kariyarsa da nasararsa da tsarewarsa sauraka ma'iyya ce ta musamman Allah yake cewa annabi Musa da innani ma'akuma asma'u wa ara ma'akuma ina tare da ku ina ji ina gani to ina tare da ku da taimakona da agazawata da nasarata إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون Allah yana tare da masu takawa kuma waɗanda suke masu ihsani yana tare da su da taimakon su to wannan ma'iyya ce khassa tana tare da bayan Allah na kwarai ce Allah yana tare da kai lokacin da ka ce wa mutum je ka Allah yana tare da kai kana nufin da taimakon sa da agazawar sa amma da ilimin sa da ganinsa da jinsa da saninsa wannan yana tare da kowa da komai babu bambanci a nan ya ce fa hadhihi al-ma'iyyatu al-khassa abara anha bi qawlihi kuntu lahu sam'an wa basaran wa yadan wa mu'ayyidan zan zama masa ji da gani zan zama masa jinsa ganinsa hannunsa kuma mai taimakonsa wannan ya gabata cewa hadisi ne da'ifun jiddan
faslun وزاد بعضهم قسما ثالثا من أقسام الصبر وهو الصبر مع الله وجعلوه أعلى أنواع الصبر وقالوا هو الوفاء ولو سئل هذا عن حقيقة الصبر مع الله لما أمكنه أن يفسره بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرت وهن الصبر على أقضيته والصبر على أوامره والصبر عن نواهيه فإن زعم أن الصبر مع الله هو الثبات على أحكامه يدور معها حيث دارت فيكون دائما مع الله لا مع نفسه وهو مع الله بالمحبة والموافقة فهذا المعنى حق ولكن مداره على الصبر على الأنواع المتقدمة فإن زعم أن الصبر مع الله هو الجامع لأنواع الصبر فهذا حق ولكن جعله قسما رابعا من أقسام الصبر غير مستقيم واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه لا يروب عنه روغان الثعالب ها هنا وها, وها هنا فحقيقة هذا الاستقامة إليه ووقوف القلب عليه وزاد بعضهم قسما آخر من أقسامه وسماه الصبر فيه وهذا أيضا غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة ولا يؤكل من الصبر فيه معنى غير الصبر له وهذا كما يقال فعلت هذا في الله ولله كما قال قبيل وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال الشرم الممزاه وقد قال الله تعالى وقد قال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال وجاهدوا في الله وفي, الحديث وفي حديث جابر إن الله تعالى أحيا أباه وقال له تمنى قال يا رب أن ترجعني إلى الدنيا حتى أقتل فيك مرة ثانية وقال صلى الله عليه وسلم ولقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد وهذا يفهم منه معنيان أحدهما أن ذلك في مرضاته وطاعته وسبيله وهذا فيما يفعله الإنسان باختياره كما في الحديث تعلمت فيك العلم والثاني أنه بسببه وفي وفي جهته حصل ذلك وهذا فيه أو هذا فيما يصيبه بغير اختياره وغالب ما يأتي قولهم وذلك في الله في هذا المعنى أتعمل قوله صلى الله عليه وسلم ولقد أوذيت في الله وقول حبيب وذلك في ذات الإله وقول عبد الله بن حرام حتى أقتل فيك وكذلك قوله والذين جاهدوا فينا فإنه يترتب عليه الأذى فيه سبحانه وليست فيه هنا للظرفية ولا لمجرد السببية وإن كانت السببية أصلحة فانظر إلى قوله بالنفس المؤمنة مئة من الإبل وقوله دخلت امرأة النار في هرة كيف تجد فيه معنى زائدا على السببية وليست فيه للوعاء في جميع معانيها فقولك فعلت هذا في مرضاتك فيه معنى زائد على قولك فعلت لمرضاتك وأنت إذا قلت أوذيت في الله لا يقوم مقام هذا اللفظ قولك أوذيت لله ولا بسبب الله وإذا فهم المعنى طوي حكم العبارة والمقصود أن الصبر في الله إن أريد به هذا المعنى فهو حق وإن أريد به معنى خارج عن الصبر على أقضيته وعلى أوامره وعن نواهيه له وبه لم يحصل فالصابر في الله كالمجاهد في الله والجهاد فيه لا يخرج عن معنى الجهاد به وله والله يوفق نعم ما لقيت فصل وزاد بعضهم قسما ثالثا من أقسام الصبر وهو الصبر مع الله وجعلوه أعلى أنواع الصبر وقالوا هو الوفاء yana magana akan haƙuri kala biyu wanda ya ce su ne waɗanda ake yabo asabru lillah wasabru billah wanda su ne ya gama magana a kansu asabru lillah wasabru billah to sai ce wa zada ba'dhum qisman thalithan wani su daga cikin malamai ko wani daga cikin malamai sai ya ƙara kashi na uku ya ƙara kashi na uku akan waɗancan guda biyu as-sabru billah as-sabru lillah sai ya ƙara as-sabru ma'allah waja'aluhu anwa'a waja'aluhu a'la anwa'is sabr waɗanda suka yi wannan ƙarin kuma suka ce shi wannan as-sabru ma'allah shine mafi ƙololuwar haƙuri mafi ƙololuwar daraja a cikin kashe-kashen haƙuri wa ƙalu sannan suka ce huwal wafa'u shine cikawa to wannan shine abin da ibn al-qayyim alaihi rahmatullah ya hikaito cewa wasu daga cikin malamai sun ce wannan kaso na uku wanda ba a ambata ba a baya shine mafi ƙololuwa kuma shine mafi wahala shine mafi wahala kamar yadda abul qasim al-qushairi a cikin littafinsa ar-risalatu al-qushairiyya ya ambace shi sannan ya ce kuma shine ashaddu anwa'is sabr shine ashaddu anwa'is sabr mafi tsananin nau'ukan hakuri to shi ibn taymiya ya ce walau su'ila hadha an akhidatu as-sabr ma'a Allah to da za a tambayi mai wannan karin kashi na uku a ce da shi menene haƙiƙanin shi hakuri ma'a Allah da ka faɗa menene haƙiƙanin sa لما أمكنه أن يفسره بغير الأنواع الثلاثة التي ذكرت باشدا وتفسر دزي يفسر قولي مع الله دزي فتدق وأن شك أكد أكا أنبتا نفركو الصبر على الصبر على أقضية الله هو الصبر على أوامره والصبر عن نواهيه أباية فرق اللتاب يا إبك وأن بيان جواها قولي كلا أكني ka yi haƙuri a kan bin umarnin Allah umarnin da ya baka ya farlanta maka ka yi haƙuri ka bi shi ka yi haƙuri wajen ka bar abin da Allah ya hana ka ka yi haƙuri ka danna zuciyarka ka yi haƙuri ka yaƙi duniya ka yaƙi ƙyalƙyalanta ka bi Allah sannan haƙuri na uku shine haƙuri akan hukuncin Allah da zai hukunta maka na ƙaddara mara daɗi ka yi haƙuri ka rungumi ƙaddara to waɗannan su ne nau'ukan haƙuri guda uku ya ce to in wani ya ƙara asabru ma'allah ya ce kuma shi ne alwafa shi ne cika alkawari cika wa Allah alkawari to ba zai iya fassara shi da wani abu ba da waɗannan abubuwan ba ka cika wa Allah alkawari ka bi Allah ka bi umarninsa ka kuce wa hannunsa ka yi haƙuri da akan kaddararsa akwai wani abu da wannan babu saboda kaga wannan ƙarin ba shi da wata riba فإن زعم أن الصبر مع الله هو الثبات على أحكامه يدور معها حيث دارت idan shi mai wannan ƙarin ya ce a shi haƙuri ma Allah yana nufin ka jajirce a bisa tsayuwa akan hukunce-hukuncen Allah ka zanto duk inda hukuncin Allah yake kana tare da shi kana son hukuncin Allah kuma kana tafiya tare da hukuncin Allah shine shine yake nufi da asabru ma Allah yace yace ma Allah huwa thabatu ala ahkamihi yaduru ma'a haythu darat fa yakunu da'iman ma Allah la ma'a nafsihi idan to koyaushe yana tare da Allah ba tare da kanshi ba ba tare da san zuciyarsa ba fa huwa ma Allah bil mahabbati wal muwafaqa yana tare da Allah yana son abin da Allah yake so yana dacewa ya bi abin da Allah ya ce ya bi malici in ya ce wannan shi ne asabar ma Allah ya ce fahazal ma'ana haƙƙun ce wannan ma'anar da ya faɗa gaskiya ce walakin madaruhu ala sabri ala al'anwa'il mutaqaddima amma su ma dai in ka dubi wannan magana zaka tana komawa ne zuwa ga waɗancan nau'uka guda uku in ka ce ya zanto tare da hukuncin Allah duk inda hukuncin Allah yake zanto nan yake kuma yana son hukuncin Allah yana dacewa da hukuncin Allah wannan shine ka bi umarninsa ka guje wa haninsa kai hakuri akan kaddarsa an dai komo dai zuwa ga wadancan uku na farko fa in za'ama in ya dawo yace anna sabra ma'a Allah huwa al-jami'u li anwa'is sabr idan yace a'a wanda ya hada dukkan wadancan hakuri hakuri guda uku nau'o'in hakuri guda uku shi ne asabru ma'allahi ɗin ya zanto yana bin umarninsa yana gujewa hannunsa wato yana haƙuri akan bin umarninsa yana haƙuri akan gujewa hannunsa yana haƙuri akan ƙaddararsa shi yake nufi da asabru ma'allah to nan ma ya ce fa haza haƙƙun wannan gaskiya ne walakin ja'aluhu qisman rabi'an min aqsami sabri ghayr mustaqim amma ka zo ka ce kashi shi kashi na hudu ne ka bashi wani kaso mai cin gashin kansa shi to wannan ba zai daidaita ba saboda dai yana komawa ne zai zuwa ga waɗancan uku saboda haka yana so dai ya ce a bar shi kashe-kashen nan ya zama uku ɗincin na farko su ne zama na haƙuri akan bin Allah haƙuri akan barin abin da Allah ya hana haƙuri akan ƙaddararsa waɗannan su ne kashe-kashen haƙuri guda uku sannan wannan haƙurin ka yi shi don Allah ba don wata bukatarka ta duniya ba ba don tsoron wani ba ba don kwaɗayin wani ba shine wannan asabru lillah waɗannan nau'in nau'o'in guda uku ka yi su dan Allah shine asabru lillah sannan ka yarda cewa wannan haƙurin ba zai samu ba sai da taimakon Allah shine asabru billah ka nemi taimakon Allah wajen yin waɗannan haƙuri kaga dai ana nan dai har yanzu cikin waɗannan kashe-kashe guda uku sauraka babu wani kaso mai cin gashin kansa bayan waɗannan guda uku kowane irin suna ka zo da shi to zai koma ne zuwa ga waɗancan guda uku وزاد بعضهم واعلم أن حقيقة الصبر مع الله هو ثبات القلب بالاستقامة معه كسني cewa haƙiƙanin haƙuri tare da Allah shine tsayawar zuciya da jajircewarta bilistiqamati ta hanyar mi tsayawa kyam ma'ahu tare da ubangiji لا يروغ عنه روغان الثعالب ها هنا وها هنا ba zai rika zille-zille ba zai bar zuciyarsa tana zilliya nan da can ba kamar yadda diloli suke yi kamar yadda dila yake zilliya yake kokarin kaucewa a'a zuciyarsa ta tsaya kyam akan bin muradin ubangiji babu zille-zille babu tsalle-tsalle وزاد بعضهم قسما آخر وانا ما يتي أكوين أكوي وانا كشن هر إلى يوم دمان وسماه يكراش الصبر فيه شيني الصبر في الله يتي أكوي الصبر في الله كما يقول يتي أكوي الصبر مع الله وانا يتي أكوي الصبر في الله ما لن يساكي تيوى وهذا أيضا غير خارج عن أقسام الصبر المذكورة وانا ما بزي في تدق وانا شنك شك شمكو بقى ce sabru fillahi ba zai fita daga haƙuri akan bin Allah ba ko haƙuri akan kaucewa saban Allah ko kuma haƙuri abin nan akan kaddarar ubangiji wala yuqalu min as-sabri fihi ma'nan ghayr as-sabri lahu babu wata ma'ana da zaka dauka ka iya bawa as-sabru fillahi sai dai ma'ana as-sabru lillah shine dai as-sabru fillah ce asabru fillahi shine asabru lillah sabru lillah shine yayin magana sa a baya can shine kai hakuri dan Allah wa hadha kama yuqalu kama yadda ake cewa fa'altu hadha fillahi a larabci zaka iya cewa fa'altuhu fillahi ka iya cewa fa'altuhu lillahi ko kai amfani da fi ko kai amfani da lamu ce fa'altu hadha lillahi nayi wannan aiki dan Allah ko fa'altuhu fillahi ko ce fa'altu fi sabilillahi saboda haka fi din anan daidai take da waccan lamun din shine ce kama kala Kubayb kamar yadda Kubayb ibn Adi yake cewa wa zalika fi zatil ilahi wa in yasha yubarik ala awsal shilwi mumazzai wa zalika fi zatil fi zatil ilahi wannan duka wannan duka abinda zan yi na haƙuri na juriya na bin na tsayawa akan addini da abinda duk zai same ni zan yi shi ne fi zatil ilahi wato saboda zatin Allah fi anan yana nufin li zatil ilahi saboda zatin Allah zan yi shi wa in yasha in ubangiji ya ga dama yubarik ala awsali shilwin sai ya yi albarka a kan guntattakin gaba guntattakin wato guntattakin jiki da aka yi gunduwa-gunduwa da shi in Allah ya ga dama ko an yi gunduwa-gunduwa da ni to sai Allah ya wa wannan gunduwa-gunduwa albarka shi kubayi ibn adi al'ansari sahabi ne na annabi sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama ya aike su su su shida annabi sallallahu alaihi wasallam ake su su je su yi wani leƙen asiri haka samami suka je sai wata kabila ta ji labarin su kabilar banu lihiyan min huzai sai suka je labarin su a wani guri ake kira usfan usfan guri ne wanda yake kusa da makka tsakanin madina amma yafi kusa da makka sun je wannan guri su shida sai wata kabila daga cikin kabilun larabawa banu lihyan sai suka ji labarin ga wasu sahabban annabi nan guda uku guda shida sun shigo gari saboda sai suka je suka far musu su kuma sai suka ruga suka hau dutse akwai asim ibn thabit shi thabit ibn asim shine shugabansu na'am asim ibn thabit shine shugabansu shi annabi ya shugabantar a kansu da suka hau kan dutse waɗannan mutane da suka zo kama su suka ce su sauko za su ba su amana wato za su ba za su taba su ba su yi musu komai ba za su amintar da su sai shi shugaban su asim sai ya ce a'a ba zan yarda da wannan don haka ba zan taba yarda in miƙa kaina a hannun wani kafiri ba yanzu saboda haka sai suka sa harbi suka yi ta harbin su har suka harbe uku suka harbe uku daga ciki har da shi shugaban nasu su sai ya zama na saura uku a saura saura saura uku suka yi saura da rai da shi Khubay ibn Adi da kuma wani ibn Dathina da wani na uku su waɗanda da suka yi saura da rai sai suka ce suna ganin su sauka su su yadda da cewa za su ba su aminci saura ka sai suka sauko suna saukowa sai suka ga an ɗaure su tun daga nan sai suka fara fahimtar kai wannan kuwa za a yi za a yi abin arziki kuwa nan da haka shi na ukun sai ce kai tun daga nan na fahimci mutanen nan yaudaran mu za su da me ne da daure mutu tun da kun ce za ku ba abinci sauraka sai ya ki yadda ya bi su suka ja shi suka ja shi duk suka yi iyayen su ya ki yadda da bi su sai suka kashe shi sai suka tafi da biyu da Khubayb da Ibnu Disna lokacin an yi yakin Badar an kashe wa ƙuraishawa laraba maka mutane da manyan mutanensu da dama to da aka je maka aka kai su kasuwa za a saya mai so ya zo ya saya su biyu za a fansar da su akwai banul harith akwai banul harith ibn abir ibn naufal ibn abdumanaf an kashe wato babban su shine al-harith ibn amir an kashe shi a yakin badar kuma wanda ya kashe shi ne kubai kubai ibn adi shi ya kashe shi don haka sai suka fito suka ce su a sayar musu da shi ko nawa ne za su saya za su dau fansar babansu to shi ne suka saye shi suka je suka daure shi suka jira har lokacin da za su yi masa za su kashe shi yayi suka fito da shi domin su kashe shi ce to ku banne in yi nafila raka'a biyu shine yayi raka raka biyu har yake cewa ba dan kada ku ci ina jin tsoron mutuwa ba to da na tsawaita na raka'o'in nan to in na dade ina yi za ku ce mutuwa nake jin tsoro to shine ya rera waɗannan baitocin guda baitoci ne suna da yawa mafi dai shahara su ne walasta ubali hina uqtalu musliman ala ayi jambin kana fillahi masra'i wa zalika fi dhati ilahi wa in yasha يبارك على أوصال شلو ممزئ to ashahid anan shi ibn ibn qayyim ya kawo baitin ne saboda wazalika fi zatil ilahi fi anan fi anan tana nufin lamun din da ake cewa li zatil ilahi haka nan Allah yana cewa wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wallazina jahadu fina haka nan Allah ce waɗanda suka yi kokari suka yi jihadi fina saboda mu kaga fina ailana suka yi saboda mu suka yi domin mu lanahdiyannahum subulana lalle zamu nuna musu hanyoyin mu na shirya haka nan Allah ce wajahidu fillahi aina nufin fillahi ay lillahi anan duka ibn al-qayyim yana so ce maka as-sabru fillahi daidai yake da as-sabru lillahi saboda ka ba wani kisimi ne mai zaman kansa ba wa fi hadisi jabir ya zo a cikin hadisin jabir ina cikin jami'u tirmidhi hadisi ne sahihi lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Jabir duk jikinsa yayi sanyi yake tambayarsa me ya faru Jabir naga jikinka yayi sanyi mala mali araka ya Jabir munkasiran sai yake cewa mahaifina yayi shahada su shi da abi mahaifinsa yayi shahada a Uhud sannan ya bar min iyali ya bar ƴaƴa da yawa ga basussuka ana bin sa to shine sai annabi sallallahu alaihi wasallam cikin ya kwantar masa da ransa sai yake cewa ka san abin da ya faru da mahaifinka Allah subhanahu wataala ya raya shi ya kuma ce da shi ka yi burin duk abin da kake so qala ya rab sai ya ce ya ubangiji ina burin ina ma za ka mayar da ni duniya hatta uqtala fika marratan thaniya ina ma za ka mayar da ni duniya a kuma kashe ni karo na biyu wato saboda abin da ya gani na karramawar da ubangiji ya masa a dalilin ya yi mutuwar shahada to ina ma a kowar da shi duniya a sake kashe shi don abin da yake samu ya karu sauraka kakkai bakin ciki shi mahaifinka cikin jin daɗi yake shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar wala ta saban da zai na kotulu fi sabilillahi amwata bal ahyawun inda rabbihim yurzaqun to a shahid anan inda ibn al-qayyim shi abin da yake so ya nuna maka anan shine uqtalu fika fika din nan da aka ce saboda fika din yana nufin laka uqtalu fi sabilika hakanan wa qala sallallahu alaihi wasallam annabi yake cewa wala qad uzitu fillahi wa ma yu'za ahad nabi sallallahu alaihi wasallam yana bada labarin irin yadda ya wahala ya wahala sabili da isar da wannan addini ya zamana ana cutar da shi cutar wanda ba wanda aka yi wa irinta nabi an cutar da shi cutarwa iri-iri an kai masa farmaki iri-iri daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya kubutar da shi shahid anan shine wala qad uzitu fillahi wannan shi ma hadisi ne sahihi hadisin Anas ibn Malik ne shi ma yana cikin Tirmidhi da Ibn Majah to shine malam yace wa hadha yafhamu minhu ma'nayani wannan ma'ana biyu zaka fahimta daga wannan ahaduhuma ma'ana ta farko anna zalika fi mardatillahi wa ta'atihi wa sabilihi aka ce fillahi ana nufin fi mardatillahi cikin neman yardar Allah cikin da'asa cikin tafarkinsa وهذا فيما يفعله الانسان باختياره kaga wannan abinda dan adam yake yi da zabin sa sai ce ta'allamtu fika al-ilma kamar da cikin hadisin Abu Huraira mutane uku da za a tashe su ranar gobe kiyama a fara musu hisabi wanda da su ne za a fara rura wutar jahannama shi za a kawo wanda yayi ilimi ya karanta Qur'ani ya haddace zama makaranci Allah ya tambaye shi me kai ya ce ka bani ƙur'ani mai kai da ni'imar da na baka ya ce ka bani ƙur'ani na karantar na karanta na karantar dan kai shine ta'allamtu al-ilma wa 'allamtuhu wa qara'atu al-qur'ana na karanta al-qur'ani na koyi ilimi na koyar to anan ash-shahid ta'allamtu fika al-ilma wanda Allah zai ce da shi ƙarya kake yi kai haka ne dan a ce da kai makaranci ce da kai gwani ce da kai alaramma kana jin daɗi wannan kawai shi yasa ka koya ma ba wai dan Allah ka koya ba kuma don an faɗa ko ba a faɗa ba ce an faɗa to shikenan ku ja shi ku kai shuta wasani annahu bi sababihi wa fi jihatihi hasala zalika ya zama na fika ai bi sababika fillahi bi sababillah a dalilin ubangiji a dalilin ubangiji abin da ya same shi ya same shi wannan na farko bi ikhtiyarihi da zabin sa wannan na farko da zabin sa yabi Allah da zabin sa yabi tafarkin Allah wannan kuma na biyu ya bi tafarkin Allah abinda ya same shi ya same shi amma ba wai da zabin sa ba abinda ya same shi na musiba na bala'i ya same shi amma ba wai shi ya zaba wa kansa haka ba wa hadha fi ma yusibuhu bi ghairi ikhtiyarihi wa ghalibu ma ya'ti qawluhum wa dhalika fillahi fi hadha al-ma'na yawanci sukan yi amfani da wa dhalika fillahi kan abin da zai samu mutum ba bisa zaɓinsa ba amma a dalilin ya bi Allah wata musiba ta same shi sai ce wa zalika fillah ko fi zatillah kamar yadda dai Khubayb Khubayb ibn Adi abin da ya same shi na a kama shi a ji a daure shi a harbe shi har ya mutu wannan ya same shi ne fi zatillah ba shi yayi ba shi ya zabar wa kansa haka ba amma kuma a dalilin ya bi Allah ne yasa haka ta same shi فتأمل قوله, قوله صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله كي لورد مغنر النبي صلى الله عليه وسلم لقد أوذيت في الله kaga ba zaɓin annabi sallallahu alaihi wasallam ne a cutar da shi amma an cutar da shi fillahi hakanan da fadar hubayb wa zalika fi zatil ilahi shi ba ba zaɓin sa bane wa qawli abdullahi ibn haram haka nan fadar abdullahi ibn haram hatta uqtala fika kaga shi ma ba zabin sa bane in ya zo ai kashe shi din wa kadhalika qawluhu haka nan fadar Allah walladheena jahadu fina fa innahu yatarattabu alayhi al-adha fihi subhanahu duk wanda zai yi fafutuka a sabili da Allah subhanahu wataala wajen dauka addinin Allah to lalle wani abu zai same shi wanda ba mai dadi ba to wannan duka wani abu ne da ba da zaɓinsa ba to kan yi amfani da kalmar fi don nuna wannan to wannan shi ne abinda shi ibn al-qayyim yake cewa wannan kasan ba wani kaso ba ne mai zaman kansa ba wani haƙuri ba ne nau'i mai cin gashin kansa yana komawa ne zuwa ga nau'uka guda uku da aka ambata ƙarashin bayanin insha Allah zai zo a karatu na gaba yanzu ana nuna min lokaci yayi za mu dakata a nan abinda muka faɗa na daidai Allah ya ba mu lada wanda kuma muka yi kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh